بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin 17 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijira daidai da lissafin 4 ga watan Mai 2026 a darasin mu na daura daga littafin Al-Muqira wallafar al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Usman az-Zahabi rahmatullahi alaihi wannan shine darasi na 11 haka ne na sha ɗaya ne sha ɗaya ne ko goma ku dinga rubutawa ni dai a lissafin da kuka mun ɗazu sha ɗaya ne ta a za mu tashi inda yake cewa wa mimman yu'addu min al-huffazi fi tabaqati thalithati adadun min as-sahabati wa khalqun min at-tabi'in wa tabi'ihim wa halumma jarra ila al-yawm ya ambaci tabaka ta farko ta wato al-huffaz ya kuma ambaci dabaka ta biyu shine ya sake kumawa yace sannan kuma akwai mataki na uku na al-huffaz wadanda akwai mutane cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su har zuwa zamanin da yake magana karni na 8 yace akwai su da yawa cikin malamai wanda suke mataki na uku na masana hadisi فمثل يحيى القطان كما يحيى بن سعيد القطان يقال فيه إن أكزو بياني أكنس سيأتي إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ذاتي الإمامي ني حجة ميتبس غوغجيا مالمي أمنتشي أمنتشي ثم ثقة حافظ ونكم وندبي بيكيش بأتي ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك wannan sune irin kalmomin da ake fada wajen bayani akan matsayin waɗannan malamai a gogewa ta ilimi a cikin littattafan jarhuwar ta'dil fa haula'i al-huffadhu thiqatu waɗannan su ake cewa shehinnan malaman ilimi gogaggu mahaddata idan faradar rajulu minhum min at-tabi'ina idan wani daga cikin tabi'ai irin waɗannan malamai ya ruwaito wani hadisi shi kadai ya ruwaito shi fa hadithuhu sahihun hadisin nan ingantacce ne kadaituwarsa bai raunata hadisi wa in kana min al-atba'i qila sahihun gharibun in yana ƙasa da tabi'ai sai a ce hadisi ne sahihi kuma mai hanya daya kamar maliku ko sufiyan ko makamancin shi shi za a ce ya yi igrab wayin kana min ashabil atba idan ya zama na ƙasa da atba'u tabi'i ne ƙila gharibun fardun sai a ce gharibun walahu tariqun mufradatun wayan daru tafarruduhum na ƙasa da atba'u tabi'ina da wahala wani a cikinsu ya kaɗaitu da riwaya wata ke ma'arufiya ce da wahala so da lokacin akwai yaɗuwar makarantu da yaɗuwar karantarwa fatajidul imamu imama minhum indahu mi'ata alfa hadithin za ka yi samun wani a cikin na ƙasan atba'u tabi'in su ne ɗabakar ɗaliban su maliku da su sufiyan za ka yi samun wani a cikinsu yana da riwaya guda dubu biyu la ya kadu yanfaridu bi hadithaini da wuya kaga ya ya ya kadaitu da riwaya hadisai guda biyu ko guda uku saboda hadisai nan da suke gama gari ana karantar da su a wurare daban-daban kuma shi ma bai koye su shi kadai ba waman kana ba'dahu wanda ke kasa da su shine dabakan musannifuna kin dabakan su bukhari da muslim da abu dawuda da sauransu fa'aina ma yan faridu bihi ta ina zai samu abin da za a ce ba wanda ya sani sai shi ma alimtu zahabi ya ce ni dai ban sani ba wa qad yujadu to ana iya samu summa nantaqilu ila al-yaqin thiqati al-mutawassit al-ma'rifati wa talabi fa huwa alladhi yutlaqu alayhi annahu thiqatun to daga nan kuma sai a sako matakin malami fadakakke amintacce matsakaici a wajen ilimi da neman karatu wancan duka manyan kibarul a'imma ne aka yi magana kansu ɗabaka ta ɗaya ta biyu ta uku sai kuma ɗabaka waɗanda suke matsakaita a faɗake suke suna da ilimi gwargwadon hali wa huwa allazi yutlaqu alaihi annahu thiqatun wanda za a ce thiqatun amintacce kawai ka karanta sunansa a cikin littafi zaka ji an ce thiqatun kalma ɗaya ma'ana ka kuma littafai irin kaman al-kashif na shi zabi din al-kashif fi ma'rifati man lahu riwayatun fi kutubis sita ko littafin tagribut tahdhib ko wani littafi makamantan sa zaka jin an ambace shi za a ce thiqatu yace wa hum jumhuru rijalis sahihain wannan sune mafi yawan mazajen da ke da hadisi a cikin bukhari da muslim wa qad yatawaqqafu kathirun minan nuqat fi itlaqil gharabati ma'a sihhati fi hadithi atba'ith thiqat wasu malamai sukan yi sukan dakata ba sa cewa hadisin waɗanda ke wannan matakin a ce sahihi ne kuma garibi inda aka samu garaba to ba za su yadda su ce sahihi bane wa qad yujadu ba'du dhalika fi sihah duna ba'du ana samun wasu hadisan a cikin wasu irin wannan siffa ga hadisai da suke suna da inganci wasu kuma ba a samu wa qad yusammi jama'atun min al-huffaz الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياس منكرا wasu malamai cikin malaman hadisi idan waɗannan malamai kamar Hushaym ko Hafs ibn Giyas suka kadaitu da hadisi za su kira shi munkari fa in kana al-munfarid min tabaqati mashyakhat al-a'imma idan wanda ya kadaitu da riwayan ya zama yana tabakar malaman al-a'imma sune marubutan nan to malaman su atlaqun nakarata ala man farada bihi idan ya kadaitu da wata riwaya za su ce munkari ne za su ce munkari ne mislu Uthman ibn Abi Shayba kaman Usman ibn Abi Shayba malami ne cikin malaman da Bukhari da Muslim sun riwaya daga gare shi duk da ike yana da yawan hadisai kuma amintacce ne amma yana da matsalar da idan ya karita da riwaya za a kalle ta a matsayin munkara Malam Usman ibn Abi Shayba dan uwan shi shine aka ambata a wancan tabaka Abubakar ibn Abi Shayba shi Usman ya rasu 239 a shekara ɗaya suka rasu da Mahmud ibn Ghailan da Wahab ibn Baqiya da wasunsu ya ya kaɗaitu da riwaya wasu hadisai wanda suke gara'ib zaka ga al-Imamu Zahabi a cikin tarjamarsa da yayi masa a cikin Mizanul I'tidal fi naqd rijal ya ambaci wasu daga cikin su irin hadisin cewa kan Nabi sallallahu alaihi wasallama yashhadu ma'al mushrikin jami'a mashahidihim wannan munkar cewa annabi yana zuwa duk sabgar da kafirai suke a Makka da shi yake yin ta hada hada ma'anahu munkar da irin hadisin cewa a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallamar yahudawa shine ka daga dan yatsa kamar mai tambaya in sun maka sallama za ka mai musu sai kai haka da yatsa kamar kana tambaya wannan ma hadisi ne munkari malamai sun yi inkarin sa da ire-iren su to da haka idan aka sami riwaya daga irin wannan malamin ya kadaitu da ita tunda an san bai kadaitu da zama a gaban malaman ba sai aka ji riwaya daga gare shi wata ke babu mai irinta ba za a karɓa ba haka abu salamata at-tabuzaki abu salamata at-tabuzaki shine musa ibn isma'ila al-minqari al-basri wanda babban malami ne cikin fiqat malama hadisi sun yi gaggawa wajen riwaya a gurinsa imam muslim bai riske shi ba da aka yana riwaya daga gare daga wani mutum zuwa gare shi sai da wasita amma su bukhari da su abu dawud da sauransu duka suna riwaya daga musa ibn isma'il at-tabawaki al-basri ya rasu shekara ta 223 ne kaga babban malami ne amma shi ma ba an san mafarid dinsa musa ibn isma'il zaka ganshi da yawa cikin sahih bukhari a mutumin basara ne tabuzak din sunan wani gari ne daban an ce ya taba mallakan mahalli a garin ne sai ake ce mishi at-tabuzaki amma mutumin basara ne fa yarwa ahadith min al-afrad al-munkara gamazu in ya ruwaito ire-iren waɗannan hadisan da yawa ƙwaya ɗaya ko biyu ba zai sa a ƙi a ture sa ba amma ba za a karɓi wannan ƙwaya ko biyun ba to amma idan suka yi yawa mafarid ɗinsu suka yi yawa to malamai za su soke shi wallayyanu hadifahu za su raunata hadisan shi wa tawaqqafu fi tawthiqihi za su ja da baya wajen amincewa da shi fa in raja anha wa amtana min riwayatiha wa jawwaza ala nafsihi alwahma fa huwa khairul lahu idan ya kame daga waɗannan hadisai ya daina riwayar su ya fahimci yayi kuskure to za su abin nan ɗinsa wannan ya fi masa alkhairi wa arjahu li adalatihi kuma wannan ya fi dacewa da ya zama amintacci walaysa min min haddi thiqati annahu la yaghlatu wa la yukhti bai daga cikin ta'arifin amintacce a ce shine wanda baya kuskure baya baya kuskure baya rafkanuwa faman alladhi yaslamu min dhalika غير المعصوم الذي لا يقر على خطئ waye isa ya tsira daga kuskure in ba shi annabi ne da Allah ya tsare shi daga tabbatu akan kuskure ba faslun mala yace athiqatu man wathaqahu kathirun wa lam yud'af gaji an ce malami thika ne amintacce ne shine wanda za a samu cewa malamai da yawa sun ce amintacce ne wato in ka je ka duba tarjamarsa a littafi kaman tahzibul kamal ko tahzibut tahzib ko tadhhibu tahzib tahzibul kamal ko ibnu abi hatim aljarh wa ta'dil ko makamantin shi za ga malamai da yawa cikin malaman hadisi sun ce mutumin kirki ne amintacce ne mutumin kirki ne mai gaskiya ne mai aminci ne to wannan shi ake cewa thiqa amintacce wa dunahu fi rutba na ƙasa da shi shine mallami wasaq wala du'ifa wanda shi ba a ce mishi mutumin kirki ba ko ba a ce mishi mutumin banza ba yana cikin aminci da sutura fa in khurija hadithuhu hadithu hadha fi sayani fa huwa muwaththaqun bidhalika wannan nabiyin kalaliba babu wanda ya fadi a wani abu akan shi misali ibnu abi hatim ya kawo sunansa a cikin aljarhu ta'dil amma za ga makarantar jama gaba daya la yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan kawai zai faɗi sunansa da asalinsa suwaye malamansa suwaye ɗalibansa yana yi karatu ya ruwaito hadisi ɗaya ko biyu da isnadinsa amma ba zai ce an ce mutumin kirki ne ko mutumin banza ba shi ne ya kawo shi walam ya kurfi jarhan da ta adilan sai ka koma sai ka ga yana da hadisi a cikin bukhari ko muslim to samun hadisinsa a cikin bukhari ko muslim fa huwa muwaffaqun bidhalika wannan ya mai da shi amintacce mujarradin Bukhari da Muslim su riwaya da gare shi a cikin usul da ya mai da shi a mutacci. Wa in sahalahu mislu Tirmidhi wa Ibn Khuzaima fa jayyidun aidan. Idan an samu Ibn Ibn Khuzaima ko Tirmidhi su ma sun inganta hadisin sa to wannan ma ya ƙara mishi inganci. Wa in sahalahu kadara qutni wal hakim fa aqallu ahwalihi hasanun hadisuhu. hakanan kuma idan aka samu kaman al'imamu dara kutuni ko hakim sun inganta hadisansa a cikin littafansu wannan shi ma ya tsallaka sai dai game da alhakim akwai magana mai yawa kuma shi da kansa al'imamu zahadi a cikin tarjama hakim a cikin tazkira yana cewa a cikin walarai ba annal hakima au anna fil mustadraki ahadithu kathira laysat ala shartis siha akwai hadisai da yawa a cikin mustadrak wanda basu kai inganci ba bal fi hadithu mawdu'a akwai na ƙarya sai ya ce shanal mustadraka bi ikhrajiha ya bata littafin da ya kawo su kaga kenan ba kowa bane idan al-hakim ya kawo hadisin sa yace sahihun ala shartihi ma kuma kamanci haka ba za a tsaya iya wannan magana ba sai an tantance ta to haka ibnu hibbana zai zai magana akan ibnu hibbana da littafin sa da ishara littafin sa na athiqat kamar da muka ambata jiya ibnu hibban idan ya kawo mutum a cikin athiqat sai aka kalli maganar da kyau sai aka ga a cikinta babu wani alamar cewa shi ma ibnu hibbana ya san mutumin kikkiawan sani ya dai kawo shi ne kawai to yana kawo irin waɗannan mutanen wanda bai ji an amince da su ba ko bai ji wani ya soke su ba to sai ya ɗauka mutanen kirki ne to irin su ne za ka ga malamai suna cewa tawfiqatu ibn hibban ala darajat amincewa da ibn hibban yake da malamai kala daban-daban ci akwai da ba a sa kai tsaye ita ce irin wannan shine yace wa gadishtara inda tawaifa min almutaakhirina itlaqu itlaqu ismi thiqati ala man lam yujrah ma'a irtifa'il jahalati anhu wannan ita ce magana ya shahara agun wasu malamai na baya suna sakin wato zance su ce wani amintacce ne akan wanda ba a soke shi ba amma sunan jahala ya dage daga gare shi haka ce majhul abinda suke nufi jahalatul ain wanda ba a ji sunan shi ba sai a bakin wani malami kwaya daya shi ya riwaya daga gare shi ko bai faɗi bai faɗi matsayinsa ba don aka samu sun kai su biyu ko uku ya zama mastur ya rage matsala to irin wannan masturin shine ibnu hibana yake kawowa kawai sai ya ce amintacce ne irin wannan masturi din ba a wurgar da hadisin su kai tsaye kuma ba a karba kai tsaye sai an yi bincike akai ya ce wa haza yusamma masturan wannan ana ce mashi masturi wa yusamma mahalluhu sidiq wa yuqal lahu shaykhun irin su ne zaka ga ibnu hajarin idan yazo a cikin taqrib kaji ya ce maqbulun wato yana nufin indal mutaba'a wanda za a karba hadisin shi amma sai an samu wani ya taya shi ruwaya to ire-iren waɗannan mutanen wa qawluhum majhulun لا يلزم منه جهالة عينه فإن, فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به in suka ce majhul kuma to ba dole ne zama jahalatul ain ba ana yin samun majhuli wanda kamar Abu Hatim ko Ibn Hibban zai ce haka game da shi sai kuma ya zama da cewa majhuli ne da itibari tabaqatihi cewa a wannan tabakar ba wani sanannen malami bane to da kan sun ce majhuli sai an bincika a ga waye yake faɗa haka su malaman hadisi idan suka ga sunan malami a cikin isnadi suka laluba ba a san shi ba sunan kawai aka sani wato rashin sani shi shine waɗannan malamai da ɗaliban ilimi na zamanin su ba su ta yin riwaya a wurin shi ba sai mutum ɗaya gyal zai su ce wannan majhul ne suna ci gaba da bincike suka samu na biyu zuwa na uku to shine mastur ana sa ran a cikinsu a samu ne faɗi halinsa cewa malaminmu ne kuma ya san abin da yake malaminmu ne kuma yana da karatu mai inganci malaminmu ne yana da karatu mai kyau ana so a samu wannan ko a samu akasin haka don ba a samu ko ɗaya daga cikin haka ba yana nan a cikin wannan asifir ɗin to amma ba za a idan aka samu wanda suke rawa da gunshi amintattu ne to ba za a ƙi karatunsa ba har sai an tantance وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوال حاله idan wanda ya riwaya da gunshi mutum ɗayan wani babban malami ne wani gogaggen malami ne kuma bai soke shi ba to wannan yana ƙara ma matsalar shi ƙarfi yana ƙara mashi ƙarfi wa yahtajju bi mithlihi jama'atun kan nasa'i wa ibn hibban wa ibn hibban malamai da yawa suna hujja da irin wannan kamar imamu nasa'i da ibn hibbana ibn hibana an gano haka cewa idan ya samu mutum wanda yake sika ne sika sarwato hadisi daga gare shi kuma ba su soke shi ba ba kuma su ce mutumin kirki bane to yana dauka cewa sun amince da shi ne sai karbi riwayarsa ah da haka yana karba haka Imam Musyudi yana inganta hadisai irin waɗannan haka Sheikhul Albani da kansa ma ya faɗi cewa ya karfafa hadisai da yawa daga irin wannan yanayi wayambu ma'rifatu thiqat mabubbugar da ake sanin malamai amintattu tarihul bukhari littafin at-tarihul kabir na limamu abu abdullahi al-bukhari wato in kana so ka ga mazaje amintattu sai ka koma can littafi ne ana buga shi a cikin juz'ai goma wabna abi hatim da littafin aljarhu wa ta'dil na ibn abi hatim shi ma babban littafi ne ana buga shi a cikin mujalladi bakwai misali to duk mazajen da ke ciki zaka ga bayani game da su masu riwaya din wabn hibbana da kitab da kitabu thiqat na ibn hibban sai da shi kamar yadda muka ji cewa ana taka tsantsan da waɗanda ibn hibbana ke amincewa da su cikin majahil ibn hibbana da tafai guda biyu akwai kitabu thiqat akwai kuma kitabu majruhina wa du'afa min al muhaddithin shine du'afa ko kuma juruhin to zaka iya ganin ibn hibbana ya kawo mutum a cikin kitabu thiqat din can amma kuma a cikin thiqat din ma buge shi zai ko ya kawo shi a cikin majruhin kuma sai ga yayi magana da ya kamata ma a ce a can yake saboda ka sai ya takamman da shi yana da wasu islahat nashi daban wannan tafan suna daga cikin tafan da ake itimadi da su wajen sanin amintattu tarihul tarihul kabir na Abdullah al-Bukhari al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim kitabu thiqat na al-Imam Ibn Hibban al-Busti da kuma Tahdhibul Kamal na Abu al-Hajjaj al-Mizzi na malamin su al-Mizzi shi kanshi al-Zahabi yana da iktisarinsa shine tadhhibu tahdhibul kamal tadhhib na tahdhibul kamal sannan akwai na al-imamu ibn hajar shine tahdhibut tahdhib akwai na mughultai da sauransu malamai da yawa sun yi aiki akan sa shi littafin tahdhibul kamal yana da amfani sosai saboda shi al-imamu al-mizzi yayi kokarin yayi istigraqin dukkanin mazajen da ke da hadisai ne a cikin kutubu sita duk wani mutum wanda yake da riwaya a cikin kutubu sita to al-imamul mizzi zai kawo shi ya jera su kuma ala huruful mu'jam babul hamza babul banda ya fara kawo masu suna muhammad da ahmad saboda daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ci gaba da sauran sunaye dan haka kawai zaka nemi ina ne sunan yanzu waɗanda aka ambata misali da muka ambaci Ismail ibnu baiwa muka bata da tsazin nan yawa muslim ibn sa'ima muslim ibn musa ibn isma'il ko at-tabuzaki to sai ka tafi babu man ismuhu musa zaka gansa a jejjera haka kawo kan wannan musa ibn isma'il din zai kawo sunan ya kuma kawo rumuz akwai rumuz da wanda dole ne ka fahimce su wasu harufa sai ka kuma mukaddima zaka ga me suke nufi zaka ga kha mim da wane ne da kaza kaza ko ka ga ain ko ka ga arba'a duk suna da ma'anonin su wanda yake nuna hadisan shi na cikin littafi kaza da littafi kaza zai faɗi maka cikakken sunan malamin da alkunyarsa da garin su sannan zai faɗa maka malamansa da ɗalibansa rawa an fulan wa fulan wa fulan kuma su ma zai jera maka sunansa ala huruful mawjam sannan zai kawo maka ɗaliban shi ga baki ɗaya waɗanda suka yi ruwaya daga gare shi sannan zai kawo maka wasu daga cikin hadisansa da isnadi sannan ya kawo maka maganganun malamai a kan shi da ibn hajirin ya mai tazibi mai kyau shi ne tazibul kamal ɗin bayan tazibu at tazib bayan tazibu tazib ya kuma sake zuwa yi taqribu tazib shi kuma zahabi yayi tazhibu tahzibul kamal ya kuma ƙara yin wani a ƙasan wannan shine al-kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutub as-sittah to akwai kuma na asalin shine al-kamalu fi rijal na al-maqdisi shi kuma yayi girma ne da yawa sai daga bayanan ne yake buga shi cikin mujalladi 60 to waɗannan dufa ayyukan nan tun babu computer aka yi su kuma koyin sai dai a zuba wa computer kawai ta ci gaba da yin aiki ba wai ta kawo nata sabo ba ya kamata ya ce irin littafa akwai su ko da maktabat ne amma wanda dalibai za su yi amfani da su ba sani ba malam ko kuna da su a gadau kaga biyu ko da akwai su waɗannan na african collection ɗin kunna africana nan da akwai su wasu wasu akwai a congo can sils wasu akwai su a islamic studies da sauransu dai wasu akwai su ma a kaduna arewa house saboda gaskiya wasu su ba sa iya sayuwa ga individuals tunda ko a da can in ka ji kudin su a lokacin ma tsada ne balantana kuma yanzu to mutum ɗaya ba zai iya siya ba kamata ya ce mu'assasat ne suke siya ko ko masu kuɗi su dinga siya suna yin wakafi suna kafa libraries inda musulmi za su karanta su karu da sai suka kashe kuɗaɗe a banza suna gina gidaje waɗanda ba su da wani amfani sai alfahari kawai ƙarshen duniya tunda ka gina ɗaya ba ya ishe ka ba ka gina ka sake gina wani kaga an daidai ya ishe ka sake gina wani kashe kuɗaɗe marasa adadi to wannan tafan da su ake itimadi wajen sanin matsayin mazaje amintattu ne ko ba amintattu ba to bayan da ibnu hajirin yayi wancan sai kuma yazo yayi taqribut tahdhib wanda shi kuma yayi yayi ya narke zantuka ne ya takaita su zai faɗi kalma ɗaya ko biyu kawai akan malami gaskiya saboda Allah duk wanda yake mu'amala da hadisai ta fuskar ilmin riwaya diraya irin wannan to ya kamata ya san yadda ake mu'amala da wannan littafin in ba haka ba zai samu kanshi a matsayin kawai dan kallo ne dole ka yi karatu a cikin su dole ka iya littafai ne na reference da ake komawa gare su to sannan sai kuma wani lokaci zaka karanta kamar littafin sai ka ga wasu sun ce mutumin kirki wasu sun ce mutumin banza wasu sun ce mai hadda wani sun ce ba hadda sai a ruda ka gaba daya to sai ka koma mizanu da itidal fi naqdir rijal na zahabi ko ka koma a lisanul mizan na ibn hajar ko ka dauko ta daga tushe daga al-kamil fi du'afa rijal na ibn adiy ko wani ire-iren su dan ka ji ina aka kwana game da wannan malam kamar kana so kai magana malam Hmm. Na'am. Ta wajen mene? Eh. Kana so ka dinga karanta su. A ai su ba littafan karatu ne na irin maratib haka ba. kamar yadda ga martafai ne na marja'iyya da ake komawa zuwa gare su abin da ya kamata kowanne ka san amfanin shi ka san yaushe ake neman sa to akwai kuma inda za a gaya maka amfanin nashi kamar yanzu malam matsaru zaharani da muke faɗa littafin shi tadwin sunna zai maka bayani akan littattafan kowanne ga amfanin shi ga kuma irin matsalar da ke sa a neme shi eh ba wai ana farawa da wannan ko wancan bane da a ce sanda ake yin karatu da gaske ne fa su ma fa karanta su ake hake gaba ɗaya a tun gaban su ana karanta ba amma yanzu gaskiya wannan ba zai yi ba inda mutane suke rayuwa tsakani da Allah sai dai dan shashafa sama sama a gane kansu ai to Allah ya sa a samu din to sai ce wannan littafin kamar yadda muka ambata suna da yawa kuma akwai buƙatar a same su na san wasu ɗalibai a da da suke wasu dabaru sai a haɗa kuɗi a yi adashi sai a siya sai zama na gandu ne sai a ji shi a wani common abin nan wuri da kowa zai iya zuwa ya karanta littafi ne misali ya kai dubu ɗari uku sai mu biyar mu haɗa dubu hamsin hamsin mu sai shi ko mu shida ko wancan haka to yanzu namu ne mu duka amma dama za a aji shi ne kawai gila a labirarin masallaci ko a wani gida inda aka san kowa zai samu access to it wanda yake san karantawa sai je karanta dan dai karantawa kawai ake da mu kawai wani ya mallake shi shi kadai ko ya yi ihtikarin sa sannan kuma ba wani magana na wane ne ballantana a ce ana rikici akai sai yake cewa فصل من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين أحدهما ما احتج به في الأصول وثانيهما ما أخرج ما خرج له متابعة وشهادة واعتبارا waɗanda Bukhari da Muslim suka yi riwaya daga gare su iri biyu ne akwai wanda surwaito hadisinsa a cikin al'usul kamar da muka ambata idan Imam al-Bukhari yayi babi hadisan da zai fara kawo su ne usul din daga baya kuma za ga ya kawo wasu ba cikakku ba tabahu fulan an fulan kuma kamancinsa to waɗannan su ne mutaba'a ko rawahu fulan an fulan waɗannan su ne shawahid to waɗanda za a ce rijalul shaykhaini to su ne wanda suka zo a cikin waɗannan isnadojin na farko idan mutum a iya nabi nan aka same shi har yanzu bai cikin rijalul shaykhaini da aka za ga har a cikin taribul kamal din an zo sai a ce wataƙila sai ka za an ce muslim sai ga an sa taba'an wato muslim ya roto mashi amma mu taba'a ko ga ya sa a a ta'un kha'un bukhari ta'alikan kenan misali ko bakh wato bukhari amma fil adabil mufrad ba cikin sai din shi ba ta gansu da yawa wadannan musulmi kawai rike sa ake yi da ka da ka gansu ka gane me suke bi to wasanihi ma na biyu man kharraja lahu mutaba'atan wa shahadatan wa atibara akwai mazajen da sun fitar da hadisan su amma a wannan ƙasa din kamar yanzu irin wadancan da muka ambata irin su katibul layf misali kaman amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi wannan duka ya kawo su ne mutaba'a ba sa cikin usul فمن اهتجى به أو أحدهم أو أحدهما أو أحدهما لم ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي wanda suka kawo hadisin sa ko ɗaya daga cikin su wato Bukhari ko Muslim kenan kuma babu wanda ya wasaka su babu kuma wanda ya tunkuɗe su to wannan ya zama amintacce mujarradin samun hadisin sa a cikin Bukhari da Muslim shi za ka ji an ce faƙar jawazal ƙantsara ya haddace ya tsallaka gada inda aka same shi da riwaya a cikin bukhari da muslim a cikin usul to ko da an zagaya ba a samu wani cikin ashabul jarhi wa ta'dil ya wasaka shi ba to wannan kar ya isa mashi tausiki wa man ihtajja bihi aw ahaduhuma wa tukullima fihi akwai kuma wanda sun yi hujja da shi ko ɗayansu ya yi hujja da shi amma kuma an yi maganganu a kansa za ka samu mutum yana da hadisi a cikin bukhari ko muslim amma sai ka bincika sai ka ga ko dara kutuni ko ahmad ibn hanbal ko ya ibn ma'in ko shu'ba ko abdurrahman al-mahdi ko makamantansu sun yi magana akan su kassa ko rashin amincewa da shi to wannan akwai magana akan su fataratan yakunu al-kalamu fihi ta'annutan wani lokaci za ga maganan akwai akwai zakewa ne akwai tsanani kamar galibin maganganun imamun nasa'i akan wasu mazaje irin waɗannan so nasa'i yana daga cikin malamai mutashaddidu zai faɗe shi a gaba wal jumhur ala tawthiqihi fa hadha hadithuhu qawiyyun aidan wanda za a samu cewa malamai mafi yawa sun amince da shi amma wani ɗaya ko biyu kamar yahya ibn ma'in ko imamun nasa'i su sun yi ta'annuti cikin magana akan sa to wannan ba za a yi tibari da ita ba وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار wani lokaci kuma za ga hadisin wa mutumin an yi magana an ɗan raunata shi ne kaɗan amma ba a yadda hadisin shi gaba ɗaya ba fada hadithuhu la yanhaqu an martabatil hasan allati qad nusammiha min adna darajatis sahih wannan hadisin shi baya gaza matsayin wato da za a ce hadisin shi kyakkyawa ne ko mafi karancin matakin hadisai ingantattu da muka ja bayan kaman matsarar zaharani da ire-irensu wanda muslim ya kawo hadisinsa kaman abu ali annashali abubakar annashali da ire-irensu irin waɗannan suna nan wataratan sai ce fama fi filkita bai ne bihamdillahi rajulun ihtajja bihi al-bukhari wala muslimun في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة الحمد لله babu wani mutum da waɗannan malamai suka hujja da shi wanda za a ce hadisin shi ya faɗi gabaki ɗaya sai dai a samu watakila kyakkyawa ne ko ingantacce kamar wancan da aka faɗa da Usman ibn Abi Shayba kamar Shayban ibn Abdurrahman An-Nahawi kamar mutane irin su Ismail ibn Abi Uwaisin kamar Yahya ibn Bukair kamar Imran ibn Haffan kamar yakubun rawajin suna nan da yawa haka za ka iya ganinsu da yawa a cikin littattafai an yi magana a kansu akwai littafai da aka rubuta musamman da tattaunawa akan mazajen cikin bukhari da muslim waɗanda aka soke su man tukullima bihi bi gairi ma yudha'ifuhu zabi na da littafi mai wannan suna man tukullima anhu bi gairi ma yudha'ifuhu wanda aka yi magana akan shi amma bai faɗi ba da ire su ومن خرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات وفيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد akwai wanda kuma Bukhari da Muslim sun kadaitu da ruwaito hadisin sa ne a cikin mutaba'at ko a cikin wato shawahid to wannan a zaka ga cewa haddasu ce take da matsala kuma ana taraddudi akan ko a amince da su ko ba amince da su ba وكل من خرج له في الصحيح فقد قفز القنطرة cito duk wanda fa kullu man khurrija lahu fi sahih duk wanda waɗannan malamai suka fitar da riwayarsa a cikin littafin sun ingantattu faqad qafaza alqantarata to ya tsallaka gada ya tsallaka ya kai labari wato ba za a koma zuwa ga wani zancen da wani ya akan shi fala yu'dalu anhu illa bi burhanin bayyin ba a barin al'amarinsa sai an samu hujja ƙarara kuma yanzu waɗanda hujjojin su ake nema. Na'am, as-sahihu maratibu wa thiqatu tabaqatun yace gaskiya ne hadisi ingantacce mataki mataki ne a wajen inganci hakanan su ma amintattun mazaje su ma mataki mataki ne falaysa man wuthiqa mutlaqan kaman tukullima fihi wanda aka amince da shi kai tsaye ba ɗaya suke da wanda an yi maganganu a kan shi ba walai samantu kulli mafi su'i hifzihi ma asdiqihi wajtihadihi fi talabi kaman ba'afu haka nan wanda malamai suka yi magana a kansa duk da yake yana iya kokarin sa yana neman ilimin sa to ba kaman kuma wanda suka kayar da shi gaba ɗaya ba wala man ba'afuhu warad warawlahu kaman taraku wanda kuma suka ce mai rauni ne amma kuma suka yi riwaya daga gare shi ba kuma ɗaya yake da wanda suka wurgar da shi gabaki ɗaya ba wala man tarakuhu kaman ittahamuhu wa kadhabu wanda suka yi watsi da shi kuma ba ɗaya yake da wanda aka ce makareci bane fatarjihu yadkhulu inda ta'arudir riwayat wannan suna daga cikin hanyoyin da ake tarjihi da riwayar sun sasa ba wa hasru thiqati fi musannafin kal muta'azzir a iya ƙididdige amintattun mazaje a littafi guda ɗaya wani abu ne wanda za a ce kamar ba zai yiwu ba wa dabtu adadin majhuri na mustahil haka nan iya tantance sunayen waɗanda ba amince da su ba wanda ba san su ba ce wannan ma abu ne wanda yake impossible ba zai yiwu ba don kaga mutumin da yake kamar zahabi ya faɗi wannan to ina kuma ga wani daban duk da haka wasu malaman sun yi attempting irin haka kamar shi malamin nasu almizi duk da wasu mutane sun kubuce mai bai kawo su ba ibnu hajirin ya zo shi ma bai kawo su ba an yi kamar shi zahabi yana da diwanu du'afa yana da zail diwanu du'afa aka da ire-iren su amma dai zaka yi samun jumhurin mafi yawan masu riwaya a amintattu ko masu rauni a cikin littafin da aka keɓance din fa amma man du'ifa aw qila fihi adna shay'in فهذا قد قد قد الفت فيه مختصرا سميته بالمغني yace wanda aka yi magana akan raunin su ko aka faɗo magana akan sa to ina da littafi akan su shine al-mughni fi du'afa wa basattu fihi mu'allafan sammaituhu bil mizan sanan na ƙara yin wani mai magana ne wanda nayi maganganu dalla dalla shine mizanu al-i'tidal fi naqd rijal wanda yana cikin manyan littafan shi guda biyar da muka ce ko ana buga shi a cikin mujalladi biyar bugun da ake mai da mizanu al-i'tidal fi naqd rijal kamar da muka ambata littafin al-imam az-zahabi yana kawo malaman da aka yi magana akan su ne da wanda magana ta tabbata da wanda bata tabbata ba ya tabbatar ko ya kore wanda kwata-kwata babu magana akan sa ba zai kawo shi ba wanda kuma amintacce ne amma wasu sun dan shafe shi ko dan yaye zai kawo shi ya bayyana haka shine za ga idan ya kawo sunan shi kafin ya fara magana a bracket sai ya saka sah sadun ha to to wannan yana muka cewa mutum ne da hadisan shi ingantattu ne amma sun yi ta'annuti a kansa da haka zai bayani ne a kansa wani kuma zai kawo shi ya faɗar da shi warwas zai kawo maganganun malamai akai ya kawo riwayoyi ya kawo sannan daga baya sai ya faɗi ta haƙiƙin da shi ya kwana akai to abinda ya rage shine al-imamu ibnu hajar ya zo ya ƙara ya sa mai suna lisanul mizan shi kaman azzail ne ala mizanul i'tidal na zahabi wa min athiqati alladhina lam yukharrij lahum fi sayyain khalqun akwai malamai da yawa amintattu waɗanda bukhari da muslim ba su ruwaito hadisansu ba minhum man sahalumu tirmidhi wa ibn khuzaima akwai da tirmidhi da ibn khuzaima sune suka kawo hadisansu thumma marrawa lahumun nasa'i wa ibn hibban wa ghayruhuma akwai kuma wanda al-imam an-nasa'i da ibn hibban da ire-iren su da hadisansu mimman lam yudha'ifhum ahadun wadanda wani bai taɓa rawanta su ba wa hatajja ha'ula'il musannifuna bi riwayatihi wadannan malamai kuma suka yi hujja da riwayoyinsu وقد قيل في بعضهم وسذاك جاء ان فلان ثقه فلان صدوق فلان لا باس به فلان ليس به باس فلان محله الصدق فلان شيخ فلان مستور فلان روى عنه شعبة أو مالك شعبة أو مالك أو يحيى بن سعيد وأمثال ذلك هكذا أنت وأنا أمنتجني وأنا مي غسكياني وأنا باب باب ليفي أكنسا وأنا محلنسا غسكياني to daga kai ne zaka ji an ce fulanun shekhu dan suka ce mutun shekh to kalma ce wacce take tana nuna karancin amincewar su da shi fulanun masturun yana cikin rufin asirin sa wato ba a tantance kuma game da shi ba ko kuma a ce wana da wana da wana sun yi riwaya daga gare shi iya abin da aka sani akan shi kenan wa misalu zalik ka fulanun hasanul hadith wa fulanun salihul hadith wa fulanun saduqun insha Allah ce to fa hadhihi al-ibaratu kulluha jayyidatun duk waɗannan kalmomin to masu kyau ne laysat mudda'ifatun mudda'ifatan li hal shaykh ba sa nuna rauni gaba daya na'am wala muraqqiyatan li hadisihi da zati sihha al-kamila al-muttafaqi alaiha sannan kuma ba ta kai shi can sama inda za a ce an amince da shi gaba daya bata yi kalmar bata wurgar da shi gaba daya ba kuma bata kai shi can sama gaba ɗaya ba tsakatsaki ne walakin kathirun minhum kathirun mimman zakarna mutajazabun bayna al-ihtijaj bihi wa adami da daman su da aka ambata game da su ga ana kai kawo tsakanin ai hujja da su ko kada ai hujja da su wa qad qila fi jama'atin laysa bil qawi wa ihtajja wa hutujja bihi akwai wanda aka ce wani laysa bil qawi amma kuma za ga an yi hujja da hadisinsa wa hadha an-nasa'i qad qala fi idda laysa bil qawi wa yukharriju lahum fi kitabi kamar imamu an-nasa'i sai ce wa na laysa bil qawi kuma yato hadisansu fa inna qawlana laysa bil qawi laysa bi jarhin mufsidin wannan bai zama jarhi wanda zai barnatar da malami a ce an yi watsi da shi gabaki daya wannan fahimta an shiga za ku ga ya fara shiga da mulungu sosai ko cikin alamul jarhi wa ta'dil wanda kuma su ita ce harkar su su imamun zahabi da ire su ita ce harkar su sai yake ta kokarin ya mana bayani ya abin yake domin idan kana karanta littattafai kana kuma zuwa kan maraji'una littattafan jarhu wa ta'dil irin waɗanda aka ambata dinnan da ire-iren su ba ka yi ta cin karo da irin waɗannan maganganun da ya zama dole ka san yaya suke in ba haka ba za ka je ka ji kamar kana karanta zaurance ne shi sa kowane littafi in za ka yi mu'amala da shi a cikin littafin to ya kamata ka san malamin da ya rubuta shi wani iri ne wace irin ɗabi'a gare shi sannan ka karanta muƙaddimar littafin in yayi muƙaddima idan akwai muƙaddima ta wani muhakkik ko mun tsayinta ka karanta ta sannan akwai rumus akwai amfani da codifications haruffa haka da ake sakawa ka san kowanne ka san harufan da ake amfani da su ne ma'anarsu sannan ka san zubin littafin yaya aka zuba shi wajen tartib ɗinsa duk wani abubuwa ne da za ka san su yau da gobe kuma za ka ji malamai suna bayani a kansu wal kalamu fi riwati yahtaju ila wara'in tamin wa bara'atin min al hawa والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله yace magana akan masu riwaya magana ce take tana buƙatar cikakken taka tsantsan alwara karka je ka ci mutuncin wani ko ka aibata shi ko kai san zuciya ko ka wuce makaɗi da rawa wa bara'atin min alhawa dole ya zama ka tsaraitu daga san zuciya wal maili da karkata wa khibratin kamilatin da cikakkiyar kwarewa cikakkiyar masaniya bil hadisi wa ilalihi wa rijali sanin hadisi sanin ilolinsa da mazajinsa bayar yadda mutane suke ɗauka da ka ja akwai wanda zai ce wai shi ma yana jarhuwar ta'adil bai san komai a ilimi ba kawai faɗin maganganu yake na san rai na san zuciya yana yin su ba da ilimi ba babu takatsantsan ana so ya zama na farko tukunna mutum maji tsoron Allah ne mai wara'u ne dan ya san cewa waɗannan maganan da yake akan mazaje ranar alkiyama zai yi hisabi da su ba kawai za su tafi a banza ba sannan ya zama cewa ya tsiraitu daga sarrai dai da ƙungiyanci ko mazhabanci ko ta'assubancin gari bayan yadda mu yanzu wani ta'assubancin shi ma na siyasa ne zai saka a cikin addini siyasar kungiyarsa ko siyasar jam'iyyar mutanen garinsu ko ɓangarensu ko yarensu duk wannan yana tasiri mu yanzu a cikin maganganunmu da mu'amalolinmu ba ma iya yi wa wanda ba mu haɗa sagi da shi adalci galibin mutane da haka suke rayuwa manyansu da yaransu malamansu da marasa karatu a cikinsu kaga shi sa jarwar ta'adil zai matukar wahala a wannan zamanin a samu adalci tangod ma da an riga an gama ba a yi to sannan kuma ya zama ilimin shi a hadisi ilimi ne shakundum ya kai ya kawa ilimi ya san ciki da bayan ilimin hadisi to sannan ne zai iya shiga wannan harka da aka zaka ga duk waɗanda suke shiga harkar to malamai ne ƙwararru gogaggu masana duk wanda ka ji an ambata yanka kuma za ka ga su ne manyan malamai a zamaninsu kuma har yanzu su ne manyan malamai su ya ibn ma'in su ahmad ibn hanbal su abu abdullahi bukhari su alimamun nasa'i su yaqubul fasawi su shu'ba su ibn hibban su ibn khuzaima su dara qutni waɗannan a imma din da wanda suka biyo ta farkin su daga baya irin su ibn hajar din irin su zahabi din irin su mizzi da makamantansu za ga duka kibarul a'imma ne sun sha sun koshi a ilimi babu wani abu da ake bukata na karatu da basu san shi sun karanta sun rubuta sun yi ta'alifi sun yi iktisari sun yi raddi sun san ciki da bai din mazaji yanzu kamar al-imamu al-mizzi da aka ce yana yana zaune ibnu kathir yana bada labari cewa yana koyar da su karatu yana ma gengedi yana karatun ma yana gengedi amma da abin da za a fara yana cikin kwalwashi da an fara kawai sai da kayi kuskuren ko sunan mutum ne kawai zai fada kai cewa ba haka sunan yake ba duba ne ibn kasir da kanshi yake fada cewa malam musulmi zai haka yake saboda gajiya zai zo ya zauna ma ya ta gengeni ba amma kwakwalwar ta riga ta ta yi ridin din da abin da za a karanta idan kana karanta littafansu za ka gane meye matsayinsu a ilimi idan ka ɗauki kamar yanzu tahdhibul kamal da muke magana din nan ko ka ɗauki tufatul ashraf bi ma'rifatul atraf wanda shi kuma yayi shi ne dan idan kana neman hadisai hadis da hadisin da kake nema ya ga maka ga inda yake a cikin kutubus sita da misali ya raba hadisan zuwa a abin nan zuwa kowane sahabi ga musnadinsa duka hadisan da Abu Hurairah ya rawaito suna nan a wuri guda sannan Abu Hurairah kuma za a raba ɗalibansa da suka yi riwaya daga gare shi su ma kowanne a ware mai hadisansa sannan an tsara su alphabetic hakanan hakanan ne za ka in ya ce hadisi kaza misali hadisin man adali waliyan sai ga ya ce wane ne ya ruwaito shi wannan nan za ka same hadisin a cikin littafi kaza a cikin bukhari kitabu kaza hadisi lamba na kaza daga wane daga wane daga wane zai gaya maka duk inda hadisi yake kuma da kayi wannan duka lokacin babu kwamfuta ba wani maganar sacin karatu ne na ci da ƙarfi na gaskiya da gaskiya wai malam ya sai malam to a haka suka yi abubuwansu suka cinye rayuwarsu suna yin wannan abu da haka akwai ma'arifatun khibratun kamila bil hadisi wa ilalihi wa rijali hakan ka dauki ibn hajar kaga irin ayyukan da yayi na ilimi da irin rubuce-rubucen da yayi da irin yadda yake mausu'a littafin shi yadda na fatul bari inda zaka nakalce shi ka karanta shi zai wuya a ce akwai wani hadisi da za a ambato wanda baka taba jin labarin shi ko ka ganshi ka bi ta kanshi ba shi za suke ce mashi kamusu sunna to irin waɗannan su ne suke magana akan mazaje da ilimi da adalci amma irin mutanen wannan zamanin namu irin mutane na cikin al'ummanmu ba sa iya irin wannan harka ta ilimi ko da magana ce ta kama wata ke takaitacciya akan wani babu shakka zai wuya ka ji an mai adalci cikakke za ka ji akwai zalunci ko akwai jahilci ba a ma san shi ba ko akwai son zuciya an san shi amma ba za a faɗan gaskiya a kansa ko akwai ƙungiyanci saboda ba namu ba ne ba za a faɗi gaskiya akan abin da yake akai ba to wannan kaga tafarki ne na 'yan baya tafarki ne na zamani na lalacewa ilimi sai dai mu ta da Allah ubangiji ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan mu a kamar da dan uwaye tambaya azu waɗannan littafai jama'a da ake ta faɗan su lallai ba wai ana so tsaya ne kawai kaman almara kaman wani labaran da da na yanzu za a dinga ji kawai ana mamaki ana gyada kai ana kabbara ba a'a da gaske ana so ne mutane su kutsa cikin su su karanta su to daga nan zamu gane muhimmancin abinda muka ambata tun a dauran mu ta baya na samun malaka ta arabiya in baka da malaka ta arabiya na zaka yi wannan abu jama'a shi sa kaga lauya ana training da lauya a university ake tabbatawa da sun iya turanci so da su ta karatu ba ji ba gani za su ta rubutu to haka ake so mai harka ilimi ya zama yana da yana da cikakkiyan wato kudura ta harshen ilimin to harshen ilimin addini kuma shine larabci dan ba ka ba duk wannan uban kuka je karanta su ba za ka gane su sannan kuma mutum ya koya daga malamai su koya mai yadda ake waɗannan abubuwan su gaya mashi amfanin littattafan don ya zama inda ya shiga cikin littattafan ya shiga ala basirata to shine zai ci moriyarsu in ba haka ban ya shiga halaka kawai zai ka gutsawa littattafai baka san yadda yake mu'amala da su ba kawai halaka za ka ko kicin ɗin matarka ne in ka shiga in baka san yadda yake mu'amala da kicin ban ka ga kayan da suke ciki ruɗewa kawai za ka yi can ga wuƙaƙe nan ga robobi can ga wasu abubuwa ga wasu kayan haɗi iri daban-daban baka san wanne yake haɗawa da wanne su yi daɗi ba ko zaka je ka haɗa wani poison ɗin ne ko kicin ɗin matarka kana buƙatar ta baka introductory tips akan komai ga amfanin shi ga inda ake aji shi ba ka ba za ka mutu ne a ciki kawai za ka je ka sha guba ne ka mutu saboda haka jama'a akwai buƙatar gaskiya mu sake tartibul auraq musamman waɗanda muke ganin cewa mu ɗalibai ne ko karatu ne sabgan akwai bukatar lalle mu sake tartibul awraq na yadda muke gudanar da al'amuran mu da abubuwan da muke yi da wanda muka damu da su da waɗanda muke ganin su ne harkokin mu na ganin bari mu dakata nan sai Allah ya kai mu gobe kenan ko insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh